أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد غوى والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah mai girma da buwaya da ya kadarta mana haduwa a wannan yammaci na alhamishi a yau muna uku ga wata na zulqa'ada hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam shekara ta 1443 wanda ya dace wa biyu ga wata na shidda miladiya ta 2022 za mu yi darasi na 66 a cikin littafin ahkamul jana'izi wa bida'uha wallafan shehu malami muhammad nasiruddin al'albani mun tsaya a cikin bidiyoyin da malam yake ambata wanda aka kirkira a bangaren da ya shahi haraka ta mutuwa malam ya ambata mana bidiyoyi kamar 132 yau za mu tashi bid'a ta 133 kenan waɗannan abubuwan da suke faruwa ne wanda ma an zalallahu biha min sultan yani babu wani dalilin da Allah ya sabkar haka ne kawai mutane da raɗin kansu suka kirkirar wa kawunansu wannan abu to waɗannan abubuwa kuma ya danganta daga yanki zuwa yanki daga waje zuwa waje daga gari zuwa gari la'alla wani abun sai ka ga akwai shi a garinku a daidai lokacin da wani lokaci kuma za a ambaci wani abu sai ka ji babu shi a wajen a bid'a ta 133 malaki ta ziyaratul quburi ba'da al-mauti thalatha yawmin aw thalitha yawmin ثالث يوم ويسمونه الفرق za a ziyarci kabari a wasu wurare ba'dal mauti bayan mutuwan mutum thalitha yaumin a kwana na uku sannan wannan kwana na uku sai a ce yusammuna sai a kira shi da suna yaumal faraqi bi ma'ana wannan shine ranar rabuwa kenan daga an yi kwana uku ne su je su ziyarci kabarin to wannan ana nihin cewa daga yau kenan da shi da su shikenan an rabu wa ziyaratuha ala ra'si usbu'in akwai wanda kuma za su rika ziyartar shi a harkon sati yani aka binne shi misali yau alhamishi in wani alhamishi ya kewayo to sai a je a ziyarce shi summa fil khamisa ashar wasu kuma sai su kai bayan kwana uku su yi na sati bayan na sati kuma su yi na kwana goma sha biyar a kwana na sha biyar nan ma sai a je a ziyarce shi wasu kuma su ƙara sun mafil arba'ina a kwana na arba'in kina a yi na kwana uku a yi na sati guda a yi na kwana goma sha biyar sannan kuma a yi na kwana arba'in a ji a ziyarci wannan mutumin wayu sammuna ha suna kiran waɗannan ziyarce-ziyarcen da za su yi a tsalla yake cewa a tsala'at kamar wani abu wanda yake na bincikan halin yayi ki kenan za a je a leƙuwa ga yayi ki wa minhum man yaqtasiru ala al-akhiratayn akwai da suke takaitawa akan guda biyu na ƙarshe guda biyu na ƙarshe sune kenan za a yi ziyarce shi kwana na 15 sannan kuma da kwana na 40 daga nan shi kenan ƙare da shi wannan bid'a ce ba hana ka ziyarar kabari ba amma kakka kayyade shi da wasu lokuta kamar da bayani ya gabata bid'a ta 134 ziyaratu qabri al-abawayn kullu jumu'ah akwai wanda zai keɓance ranar juma'a kullum sai ya ziyarci kabarin uwayen shi amma ranar juma'a to keɓance ranar juma'a nan bid'a ne saboda babu wani nassi da ya ce ran juma'a kawai kenan kai in ka zo ka kayyade shi sai a yi zama to miye kenan kamar ka ƙirƙiri wani abu ne da suna addini alhali babu shi a cikin addini bid'a ta 135 qauluhum fadar wasu daga cikin mutane إن الميت إذا لم يخرج أو يخرج إلى زيارته wai suke cewa shi mutumin da ya mutu illam idan lam yukhraj ila ziyarati in ba huta ba kai mishi ziyara lailatul jumu'a a daren juma'a kenan kamar yau alhamis a kai mishi ziyara in ba a yi haka ba me zai biyo baya baqiya khatiruhu maksuran bainal mauta wai tunanin shi shi wanda ya mutu zai wanzu a matsayin maksur yani kamar yana jin kamar wani ga wani mutumin da aka kyale shi kamar da a tsakanin waɗanda suka mutu wai sai ya rika jin cewa shi kamar ba a kula da shi ba shine maksur khatiruhu maksuran yani tunanin shi zai zamanto kamar tunani ne tawayayye na kasashe yana ga kamar ba a kula da shi ba kena ka duk daren juma'a sai an ji an zarce shi a lokacin sai ya rika jin cewa kena a cikin wanda suke kwancan ma shi ma yana da gata to kaga wannan wahud haka bainal mauta wa yaz'umuna suna raya cewa annahu yarahum kuma wannan mutumin da yake kwance a cikin kabari yana ganin su idza kharaju min sudil balad daga sun huto daga katangan gari mana za su je zuwa makwantan da za su kai mushi ziyara yana kallon su wahud haka su suka faɗi babu wani dalili akan haka kuma ga shi dama bid'a ce sai bid'a ta 136 qasdun nisa'i lijami al-umawiyya wasu daga cikin mata suna nuhatan suna zuwa masallacin al-umawi wanda yake dimashq ghalasa sabti a lokacin jijjihin ranar ranar ranar subdu ila duha tun daga lokacin jijjihi mana daidai kusan hudowar rana ila duha za su tafi wannan makwantan nan har sai hantsi ta yi suka ce male ce li ziyaratil makamil hayawi saboda a je a ziyarci wani kabari wanda yake na musamman a wancan wuri wa za'amihim kuma da raya cewa anna da'aba ala hadha al'amal 40 40 sabtan lima nuwiya lahu duk wanda ya saba da zuwa wannan wurin sai da subdu 40 kenan sati nawa sati 40 suka ce lima nuya lahu duk abin da yi niyan Allah bashi Allah zai bashi wahu da haka kitabun ra'asi babu dalili bid'a ta gaba 137 qasdu qabri ibn arabi wasu suna zuwa kabarin wani mutum wana kiran shi da suna ibn arabi as-sufi as-sufi wanda yake kan dariqu yace yayi bayna sharatain ko yace an-nakira kenan ibn arabi akwai ibnul arabi akwai ibnul arabi ba shi ba a ibnu arabi ba tare da arabin an samu shi alifun lam ba shi wannan shine sufi shi kuma wancan sunni ne ibnul arabi to shi ne malaka cewa su wasu suna zuwa kabarin shi wannan sufin ibnu arabi 40 jumu'atan sai sun jera juma'a 40 suna zuwa bi za'mi taraya suna rayawa a ransu cewa qada'il hajati ai in suka yi juma'a 40 suna zuwa bukatun su za su biya wannan ma bid'a ce bid'a ta gaba ita ce ziyaratul quburi yawm ashura ziyartar kaburruka a lokacin ranar ashura goma ga wata na muharram nan ma suna zuwa ziyarar kabari da sunan cewa yau wata rana ce ta musamman kamar da shi'a suke yi sai bid'a ta 139 ziyaratuha lailatan nisfi min sha'ban akwai suke ziyartar kabari a tsakiya dare na tsakiyar watan sha'aban shi ne doki da gudu yawwa watan da yake kahin ramadan to suna zuwa idan ya kai tsakiya kenan a cikin daren za su ziyarci kabari sannan kuma wa iqadun nari inda ha za a je a kunna kutulu a gindin kabarin ka duba bid'a fa shi yasa duk mutumin da ba karatun addini yake ba wallahi duk abin da ya zo na abin da ya shahi bid'a ba abin da zai hana aikata shi sannan kuma sai an aikata sai da to shi wannan abin shi kuma menene a cikin addini sai ka ce babu wani dalili akai kan wahala ne Allah ramu da wahala bid'a ta gaba malai yake cewa bid'a ta 140 daidai malai yake cewa zihabihim ila al-maqabir mutane suna wasu suna zuwa makwantai fi yawmai al-idain a kwanaki guda biyu na idi kina idin layya da idin azumi sai a ce bari a ta yi a kai wa 'yan wannan ziyara sannan kuma wa rajab wa sha'aban wa ramadan wasu na keɓance watan rajab watan sha'aban da watan ramadan akan ziyartar kabari kaga keɓance shine illa amma manzalla ya yi umarni akan ci a ziyarcewar suke kabarruka wannan ba kuma maganar manzalla ingantatta akan haka to amma kayyade shi da wasu abubuwan da manzalla bai kayyade shi ba wannan nan ne matsalar take bid'a ta 141 malai ce ziyaratuha yawmal eid ziyartar wannan kabarruka a ranar idi sai ta 42 ziyaratuha yawmal ithnin wal khamis mutum ya keɓance ranar litinin da ranar alhamishi cewa wannan su ne ranar ziyartar kabari in jiwa babu daga ya zama bida saboda shi a addinace bakka da ikon da za ka ƙayyade wani abu in ba allah da mazan shi ta ƙayyade ba duk abin da yake a sake yake to ka bar shi a sake abin da aka ƙayyade shi kuma to ka ƙayyadu da wannan ƙayyade wanda aka yi wani shi ne ƙa'ida bida ta 143 wukufu ba'abi za'iri na kalilan wasu daga ciki wasu daga cikin kasashe za ka ga idan aka tahi ziyarar kabarin wukufu ba'abi za'iri na wasu daga cikin masu ziyarar za su tsaya kalilan in suka je gindin wannan makwantan za su dan tsaya bi ghayatil khushu'i inda albabi aka je kohon makwantai sai a yi tiris sai a dan tsaya a dan kikkimtsa me ake nihi wai ana nihin alkhushu' inda albab wa a samu nutsuwa kafin a shiga makwantan sai a dauki dan lokaci ana kikkimtsawa eh wannan ya daga cikin bid'a ne shi ma wasu kuma suna yi ka annahum yasta'zinuna kai ka ce kamar izini suke nema na wajen shiga kawai za ka gansu a kofar makwantai a tsaye me kuke jira a muna kikkimtsawa ne kenan tunanin su su mai doshi wane ne su kikkimtsa ne tukun su shiga sun mayar hulun sannan ya shiga bid'a ta 144 alwuqufu amama alqabari akwai wanda za su zo su tsaya a gaban kabari wadi'an yadahu za su tsaya gaban kabari su dora hannuwansu akan kabarin nan kal musalli kamar mutumin da ke sallah sun mai yajiri sannan su zauna za su dora hannunsa a saman kabarin sannan kuma su zauna wannan shi wani daga cikin bid'a ba wanda ya umarci akan haka da suna addini sai bid'a ta 145 at-tayammum li ziyarati al-qabr akwai wanda sai sun yi taimama ake in za a taimakon ta taimama ake sai a tayi wanda duka bid'o'i ne salatu salatu raka'atayn inda ziyarati wani a lokacin da ya tayi ziyaran zai salla raka'a guda biyu yaqra'u fi kulli raka'atin al-fatihata a kowace raka'a zai karanta suratul fatiha alhamdu wa ayatul kursiyyi marratan da Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum su daya kenan alhamdu su daya Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum su daya wa suratul ikhlasi thalathan ya karanta qul huwallahu su uku sannan kuma wa yaj'alu thawaba lil mayyiti sai ce ladan wannan sallar da ne da karance karance ne duka na kyautar da su zuwa ga wanda yake kwance a cikin kabarin bakka da yancin wannan in kuma dan shi ne kai dama duk sallar da zaka yi duk karatun da zaka yi dama iya da kamashin ka shine sababin zaman ka duniya su iya daga cikin sa'aikin shi da yi da Allah ya ce wa Allah sallal insani illa ma sa'a to shi dan da yana ciki amma an kai ba dan shi bane bakka da ikon wannan mala ce qira'atul fatiha lil mauta a karanta suratul fatiha ga matattu wannan duk bid'a ne ba inda aka rawaito manzo Allah sallallahu alaihi wasallam haka haka kuma bid'a ta 148 qira'atu yasin ala al maqabiri karanta suratu yasin a kabarurruka ko a gindin kabarurruka wannan kuma malai cewa bayani akan wannan ya riga ya gabata a baya ai sai kasa yake cewa wa hadisu man dakhala al maqabir fa qara'a surata yasin khaffafa Allahu anhu akwai wani hadisi da yazo yake cewa wai idan mutum ya shiga cikin makwantai karanta suratu yasin Allah zai sauƙaƙa wanda suke cikin kabarin nan azaba to wannan hadisi mal albani yake cewa la asla fi shay'in la asla lahu fi shay'in bil kutubi sunna bayyada asali kwata kwata a cikin littafin sunna kaf wasiyudi lamma awradahu fi sharh sudur yake cewa lam yazid fi takhrijihi ala qawlihi akhrajahu abdul aziz sahibul khallal bi sanadihi an anas sannan kuma shi imamu suyudi da yazo da hadisin shi ma da yazo da ya bayani akan shi bai ƙara akan koyi kawai ta akhrajahu abul aziz sahibul khallal bi sanadin da sanadi an anas daga anas daga nan zai shi ma to daga anas kai akai anas din da suwa da suwa da suwa suwa suka biyo baya babu shi bid'a ta 149 qira'atu qul huwallahu ahad 11 marra mutun ya tsaya ya karanta qul huwallahu kafa kafa 11 qul huwallahu kafa 11 hadisuha mawdu'un kama marra fi akhir al-mas'ala hadisin da yazo akan wannan bayani hadisi ne mawdu'i aka ce hadisi mawdu'i shine magana ta ƙarya ya tabbata da aka bibi a magana kamar a ce ai manzon Allah ya ce sai malama hadisi ga suka ce to kai ka ce manzon Allah ya ce kai daga wajen wa kaji sai ce daga wajen wani a yo kai wani nan ba kwadu da shi ma ko kuma a wani nan babu shi ko kuma a kai ma da kace kajin ashe baka ji ba ƙarya ne kawai kai ne ka miƙe kawai ka ce manzon Allah ya ce kenan hadisi ne na ƙarya aka ce hadisin ƙarya shine alwad'u fil hadis yani dama asali ba ma wani maganar rauni shi a tare da shi kawai dama ƙarya ne kamar yanzu wani ne zo ya ce ka ce alhali baka ce ba yanzu wannan maganar da ya hudu sai a ɗora maka to shi wannan hadisin dama da ya zo da ita hadisi ne maudu'i ma ce kamar da kama marra fi akhiri almas'alati at-tasi'a ashar ba'da al-mi'ati fi safhati al-khamisa wal 40 ba'da al-mi'atayn sai bid'a ta 150 daidai addu'a bi qawlihi mutun yaje makantai yayi addu'ar cewa Allahumma inni as'aluka bi hurmati Muhammadin sallallahu alaihi wasallama Allah tu'azziba hadha al-mayyit ya Allah ina roƙonka da alfarmar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama karkama wanda yake cikin kabarin azaba malai ci auradahu al-barkawi fi ahwali atfal al-muslimin fi safhati at-tasi'a wa 90 ba wa 20 ba'd al-200 wa fi al-khabari man zara qabra mu'minin wa qala Allahumma inni as'al ila akhir ala tahali wannan shi baya halatta in ka je addu'a za ka mashi Allahumma gafir lahu Allahumma sabbitu ai akwai alfaz ga manzala sallallahu alaihi wasallam ya faɗe su bid'a ta 151 al-assalamu alaiha bi lafzi alaikum salam yin sallama ga mutumin da yake cikin kabari ta amfani da lafazin alaikum salam ba assalamu alaikum ake hudi ba to sai a juya su sai a ce alaikum salam ka sai ita duk ana so a aikata aiki na bid'a so ake a zo da wani abu kamar sabu wanda duk a tare kura ku gane kamar fa an zo da wani abu to kaga abinda ka sani kai assalamu alaikum ko to su suka je sai su ce alaikum salam kuma sallama ne ake mutumin da yake cikin gaba ne malai ce bi taqdimi alaikum ta hanyar gabatar da alaikum shi za fara hadi ala salami kahin a ce assalamu alaikum malai ce wa sunnatu abinda yazo a cikin sunna aksu zalika contrary din haka shine yazo shi ne assalamu alaikum shi yazo amma alaikum salam bai zo ba malai ce kama fi jami'il ahadithil waridati fil babi kamar da duk hadisan da suka zo a cikin wannan babin haka suka zo kina assalamu alaikum babu wanda yazo da wa alaikum salam ko alaikum salam ko kace zaka mutun sallama kace alaikum salam babu wannan malai ce wa qad taqaddamat fil mas'alati al wahida wal 20 ba'da al mi'ati wannan kuma ya gabata a cikin mas'ala wanda mun karanta ta anan mas'ala ta 121 bid'a ta 152 alqira'atu ala maqabir ahli kitabi mutum idan yazo makwantan ahli kitabi alyahud wa nasara su wata akwai wata bid'a da ake mijita bid'an nan sai a karanto fadar Allah subhanahu wataala cikin suratul taghabun aya ta 7 za'ama alladhina kafaru allan yub'asu qul bala wa rabbi latub'asunna thumma latunabba'unna bima 'amiltum wa dhalika 'ala allahi yasir za'ama alladhina kafaru wa yanzu kai musulmi ka zo kan kabarin mutumin da yake ahlul kitabi kafiri kenan sai karanta za'amal ladina kafar wadanda suka kafirta sun raye cewa Allah ya ba'su ba za ta yarda su ul ka fadi musu bala e wa rabbi na rantsi da ubangiji na latuba sunna sai an tayar a ba ku labarin kuma abin da kuka aikata kuma abin da mai sauki a wajen Allah haka ne to fadin wannan shi ma bid'a ne saboda ba a samu wani dalili da yake nuna akan haka nan inda wani dalili ya zo manzo Allah ya ce in kun zo makwantan ahlul kitabi ku karanta kaza shikenan tabbata zama sunna to amma tunda ba a samu ba da ni da kai da ke da mu gaba ɗaya mu san mu ruwa dole ne mu tsaya abinda babu kawai babu ne a bid'a ta 153 alwa'zu ala almanabir wal karasi fil maqabir fil layali al muqmira kaje wani baka aiki wai wa'azi akan mumbari mumbari za dauka akai makwantai aiki walkarasi da kujeru fil maqabir a makwantai fil layalil muqmira a kwanakin haske 13 14 15 wa'azin dare za a yi a makwantai ku ga kat ga wani akwanci kuma wani yana muku wa'azi wani sha bid'a ne bid'a ta 154 as-siyahu bit tahlil bain al-qubur mutun ya rika ihu yana cewa la ilaha illallah tsakanin kabarruka kagan za ka zo a bidancin da kamar ya ga kamar wani aiki ne eh ga wani yana aikin Allah shi kuma alhali ya aikin kashi ne yake malai lamba ɗaya safa ƙasa yake can laƙadar aitu zalika mal albani ke can na ga haka da idona ya ce min ahadihim daga wasu daga cikin mutane gaira marratin ba su ɗaya ba ya kifu ya tsaya yake cewa sabaha kulla yaumin a sahiyar kowace rana kubaila tulu'i shamsi kahin rana ta hutu ka'iman ala qabrin ya tsaya akan kabari fa jama'a baina muharramin wa bid'a ya tsaya kan kabari yayi ihu ya ce la ilaha illallah la ilaha illa kamar da tada hankalin mutane wannan bid'a ce bid'a ta 155 tasmiyatu man baraza au tasmiyatu tasmiyatu man man yazuru mutun ne sai a hankali tasmiyatu man yazuru ba'd al-qubur hajjan mutumin da ya ziyarci wasu kaburka sai a kira shi da suna alhaji eh akwai wanda an kate kada sai a rika cewa alhaji kai ba alhaji bane hajijiya ne kai yake cewa nan kasa kasa yake cewa fil ikhtiyarat shaykh al-islam ibn taymiya suna kiran duk mutumin da ya tayi wannan wuraren a matsayin alhaji yani ya ziyarci wuri kaza aka alhaji ne shi ma wannan bid'a ce bid'a ta 156 irsalu salami ala ila al-anbiya'i alayhi salam bi wasitati man yazuru shine aika sakon sallama misali zaka tahi ziyara kabarin annabin Allah sai ya ce maka to in ka ji Allah ka ce ina gaida shi ka ce ina gaida shi to wannan shi ne daga cikin bidoyin da ba samu ba dalili ya tabbatar babu wani dalili akan haka bid'a ta 157 insirafun nisa'i yawmal jumu'ati limuzarati limuzaratin yake cewa fi salihiyyati bi dimashq insirafu an-nisa wasu daga cikin mata suna tahiya a ranar juma'a saboda ziyarar salihiyya salihiyya wani wuri ne a cikin a cikin dimashq aje a ziyarci wannan waje akwai kabarruka sannan wa sharakahunna fi dhalika ar-rijal kuma maza suna tarayya da su a cikin haka kenan maza da mata ake zuwa wannan wajen fi zalika ar-rijalu ala tabaqatihim suwa mazan ala tabaqatihim akan tabaqasu daban-daban kenan da manya da yara da dattijawa da tsakatsaki da kowa da kowa ne shine tabaqatihim wannan sha bid'a ne wanda ake a kasar Dimashq bid'a ta 158 ziyaratu atharil anbiya illati bishami shine ziyarar abubuwa guraben da annaba suka zauna wanda yake ƙasar suriya sham yake cewa mithla magharatil khalil alaihi salam kamar kogo ko kuma kira shi da suna wuraren da al-khalil alaihi salam kenan ibrahim annabi ibrahim sanawal athari salasati allati bi jabali qasiyun fi gharbayil arabwa sannan kuma da al-athari salasa akwai wasu gurabe guda uku wuraren tarihi allati bi jabali kasiyun wanda yake dutse na kasiyun wanda yake yammacin arrabuwa kenan a can kasar dimashq a kasar sham wannan shi mutane suna zuwa suna abubuwa wanda duka wannan bid'a ce bid'a ta 159 ziyaratu qabril jundiyil majhul aw shahidil majhul mutum ziyarci kabarin wani soji wanda ba san ba waye aw ash-shahidil al-majhul ko kuma wanda a cewa ne ya yi shahada a wurin nan amma ba a san ba kowa ne ne kamar da ake wukuf al-atlal ai zaka sunan gwamnati ana a ce za a tsaya ai kuka saboda tuna mazan shiya ko kuma yau rana ce ta majalisar ɗinkin da aka keɓance ta saboda maza na yake kira shi da tuna waɗanda suka rasa rayukansu su wane ne har da waɗanda ba a sani ba ke sa a ciki ta wani duka yarda cikin abubuwan da suke bida ne malai ce bida ta 160 daidai ihda'u sawabil ibadati ka salati wa qira'ati alqur'ani ila amwatil muslimin mutun yazo yayi karatun qur'ani ko yayi sallah sai ya ce ya bayar da ladan wannan ibadar da yi zuwa ga mamata musulmai kamar ka karanta qur'ani ka kare sai ka ce Allah wannan ladan na karatun qur'ani na ba ma matattun musulmai yana yiwa ba zai yi ba sai dai in a cikin matattun nan akwai mahaifinka to shi kuma ko ka bada ko baka bada ba dama yana ciki eh dama yana ciki kayan kenan daga nan za mu rushe abinda ake cewa fida'u eh wanda za su zo su fansowa fida'u shine fansowa a fanso shi daga daga gidan gidan daga gidan wuta zuwa gidan aljanna kamar haka ne mafhumin kalamin yake doka idan ka ce za a fansowa ne kenan an tabbatar da yanzu yana ina to wahudi musaka kaga shi shigi duk wanda ya zo ce maka zai ma fida'u kaga ya kamata a ce ku yi hada da shi saboda na farko ya kai maka mamacin ka wuta ya aji na biyu ba aya ba gane shi ba hadisi ba akan wannan na uku saboda kudin duniya abinda zai samu ne yake nema kuma za ku zo ku yi ciniki da shi akan fida'un da za yi eh saboda aiwa da Allah zai ba to Allah kiyaye ihda'u kyautar da thawabil ibadati ladan bauta ka salati kaman sallah wa qira'atul qur'an da karatun qur'ani ila al ila amwatil muslimina zuwa ga waɗanda suka rasu daga a cikin musulmai kace ka ba su kyauta wannan kyautan ko ka kyautar bata kyautu ba eh in ka yi dan Allah Allah baka ladan ka in ko baka yi dan Allah ba dama saboda a baka kudin ka ko wani abakai shikenan kai ba kai baka samu su ba samu ba مالك راجع التعليق المسألة السابعة عشر بعد المئة في الصفحة الثالثة والسبعين بعد المئة بدأة تقرير ستين دقايا إهداء ثواب الأعمال إليه صلى الله عليه وسلم كوتر دلادا أيوكا زواج النبي محمد صلى الله عليه وسلم وانا شوية تكون بدأة wani abu kaza ya ce ya kyautar da shi ga manzon Allah hawa malam kai ta kanka shi ghafara Allahu lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhara gaba ɗaya Allah ya hibi eh sannan bid'a ta 162 malai ce i'ta'u ujrati ujratin ujratin liman yaqra'u alqur'ana wa yuhdihi limayyit to ga tana tazo wannan ita ta wuce i'ta'u ujratin mutun ya bayar da wani lada bana ka bada ka bada kudi liman yaqra'u alqur'ana ga mutumin da zai karanta qur'ani wa yuhdihi limayyit ya bayar da shi wai ya kyautar da ladan zuwa ga mutumin da ya mutu in ya karanta ƙulani kai shi karanta kuma ka ɗauki kudinka ka ba shi ba yadda za a yi wanda nakan da ya mutu kai in ɗan shi ne ka kai za ka karanta sai da ya same shi amma ka ka kira wani gardi ya zuwa karanta mai ƙulani ba abin da zai samu sai dai shi gardi in ya karanta don allah samu ladan karatun shi sannan kuma ga abin da ka bashi na abin da shi ɗan canjin shi ya sa aljihun shi bid'a ta 163 qaulul qa'ili fadar mai fadan cewa inna du'a yustajabu ai ana amsa addu'a inda quburil anbiya'i was salihina a ce ai gindin kabarin annabawa da managartan iya duk wanda ya addu'a za a amsa waye faɗa haka babu eh bid'a ce ka roki Allah da inda kake Allah zai amsa maka bid'a ta 164 qasdul qabri lid du'a indahu nuhatan wani kabari don yin addu'a a gindin kabarin raja al'ijabati ana sa rai ko kuma ƙaunatuwar cewa ai in aka yi za amsa maka shi wani babu wani dalili akan haka nan sannan bida ta 166 taqshiyatu qubulil anbiya'i was salihin wa ghairihim lillibe kaburrukan annabawa da managartan diya da makamantansu kuma wannan ana yi ko a yau za ga a gado wani dogon kabari a ce wani kabarin akwai wani kabarin ake yawo da shi a cikin wasa mai suna shi kabarin annabi nuhu ne annabi nuhu ina ga ko annabi adam ne wani dogon kabari da ana cewa na kabarin annabi wane ne haka za ka ga asar inda ana ta yawo da su wanda babu wani dalili na tarihi da yake tabbatar da haka na ko nuna maka wani takalma cewa kan takalmin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam kai duk aikin da manzon Allah ya sa duk baka yi wa komai kana kana wannan kana yawo da abin da ba wani tabbas akan shi da nuna cewa son son manzala son manzala aiki ne aiki ne kai aiki da abin da ya hudu abin da ya ce ayi kai abin da ya ce ka aika kai wannan shine son shi amma ka zo su yan kama iska yan cuwa masu neman kuɗi a ce ayi takalin manzala a wajen su shikenan kaga duk wanda duk musu ya so ga takalin manzala ko na makamanci wannan sai ga ana ta zo ana zuwa lasiya kuma ga karancin karanta addini da rashin fahimta addini mutane suna ga wannan kamar shine ma bautan Allah kadai ko kuma shine ibada maliki cewa bid'a ta 166 i'tiqadu ba'dihim anna al-qabr as-salih idha kana fi qaryatin annahum bi barakatin wai wasu suke kudurta cewa suna kudurta cewa kabarin wani managarcin da idza kana idan ya kasance fi qaryatin a wani kauye annahum bi barakatin wannan kauyen gaba ɗaya yana cikin albarka saboda akwai kabarin wani a ciki yurzaquna wa yunsaruna ana arzuta su ana karfafan su ana ba su cin nasara wa yaquluna suna cewa innahu lalle shi wannan mutumin da yake cikin kabarin nan hafirul bal hafirul baladi kaman shine arzikin arzikin wannan gari kama yaquluna kamar da suke fada as-sayyidatu nafisa hafiratul qahira ita ce albarkar kasar alqahira kasar misra wa shaykhu raslan hafiru dimashik kabarin sheikh raslan shi ma shine albarkar dimashik wa fulan wa fulan hufara'u bagdada wa ghairiha kuma ce wale da wale su kuma sune albarkar kasan bagdada da maka da makamantansu wannan duka ana za ka samu kuma ko ana akwai da haka ba kabarin ba ma akwai wani wanda a cikin ƙasar nan a nan gabas ɗin nan ya shiga wani ƙauyen bare-bare yake cewa lunhwashin arifi ɗaya a ƙauyen ya yi albarka a kan amuku ruwan shekara arba'in kawai arifi mana shi iri-irin shi ya zo garinku kawai ya yi lunhwashi so ɗaya ya hudu ya maida to ya yi alherin da za ku samu ya yi a kan ai shekara arba'in a muku ruwa ana samu wannan da yawa duka akwai za ka da ina da bidiyon ma mutumin da yake wani gaba na rasa bidiyon wallahi ya haɗa kafa malam an samu wasu bari bari ana karanta musu banza banza har da wani mai tarjama yana tarjama wahala Allah kiyaye to za su za ka nuna kamar wannan shine albarkar garin ko kuma wani makamancin wannan mas'ala ta bid'a ta 167 i'tiqaduhum fi kathirin min adrihati al-awliya kudurin da suke da game da kaburrukan waliyai ikhtisasatin kakhtisasatil atibba'i suna da wani keɓantaccen al'amari kamar da likitoci suke da keɓantaccen al'amari bi mana akwai kabarin da an ka tafi kaza za ka samu faminhum man yanfa'u fi maradil uyuni a ce kabarin wani in ciwon ido kake can za ka tafi wa minhum man yashfi min maradil humma akwai wanda kuma in masassara ta dame ka akwai in kabarin da za ka tai kenan an rarraba ka wanda za ci wani doktor ne bangare kaza wannan wane ne bangare kaza haka su ma za ka rika ziyartar su kuma da inda ka ji akwai abin da za ka aishi Allah shirye mu bid'a ta 168 qawlu ba'dihim fadar wasu daga cikin su qabru ma'ruf at-taryaq al-mujarrab shi wannan ma'ruf at-taryaq at-taryaq yana kasar Baghdad ne al-karhi wani kabari ne sai a kira kai sai a ce maka kai ayo kabarin wani wallahi mujarrabu an gwada an ga yanayi duk wanda yake da matsala an yi tayi an yayi mishi kuma irin waɗannan wa kadhalika nuwalli ba'd az-zalimin ba'dan Allah ke cewa haka kuke sanya ake kira shi da suna ash-shayatin yuhi ba'dhum ila ba'din al-qawl ila ba'dihim zukhruf al-qawl ghurura haka muke sanya shaidanu su rika wahayin magana zuwa ga shaidanu ƴan uwansu zukhrufal qawli magana ce kawatacce za kawata ta a hade ta sai ka ji abun haka nan ne sai a ce maka kai yanzu wannan da ya fito wajen magarin nan shekarun bayar suka wuce ta aka rana ke kira tana zawa wani cai shi da irin shegani kuma da aka ji daga ƙarya ne sai a ce musharrabu ne ai an gwada an ga yana haka nan ne to da haka wajibi ne lasiya ma kaga yanzu karatun addini wajibi ne wallahi saboda duniya ce a cike da rudu sai mutum hoto da rigar musulunci da rigar malami amma kuma kawai so ne yake ta da kura gaba ɗaya ya bucce ku ya gaba ku je gobe kiyama ku rika tsine ma juna da ku da shi gaban Allah lakiya bid'a ta 169 qawlu ba'd ash-shuyukh li muridihi wasu daga cikin shehunai suna faɗi wa muridansu idza kanat laka idan ya kasance kana da ilallahi zuwa ga Allah haja kana da wata bukata mi za ka yi fastaghith bi ka nemi dauki a wajena ne eh ka nemi ka nema ka nema a wajena aw qala ko kuma yace istaghith inda qabri minhu ka je ka nemi daukin ka matsalan da kake fama da ita a gindin kabari na haka zai hudi ka hanya mutu kuma in ya mutu mutane sai ta zuwa tururuwa da sunan kai bukata da sauransu kuma wannan abubuwa suna suna faruwa la kiyaye yanzu wancan da ake waliyu ɗan nasiru wanda a cikin telin nijar aka sashi tele sahel kuma wallahi wani iko allah alhamishin da aka yi wannan abin ina zaune gaban tele na ga wannan karatu yana cewa su suna da ilimin da mutane jahilai sun ki ajiye hankalinsu su saurari malamai su ji karatu su ji ilimi yake cewa mutumin da suke tare wanda yake gabatar da shi ya ce kaga in za su ajiye hankalinsu za mu kare su da ilimi da yawa ya ce akwai wali ɗan nasiru shi wali ɗan nasiru waliyi ne da muridin shi suka shiga cikin ruwa muridi ya kusa dirmiya muridi ya shiga cikin wani hali shi wali yake ce mushi to ka rika kira na ni kuma zan kira Allah kai ka kira ne ka ce ya shehu ya shehu ni kuma zan rika kira Allah kai baka da yancin kiran Allah kai tsaye ci ana cikin tahiya kawai da ya laliba babu muridi sai ya tsamo shi wani ya aka yi ya ce wallahi shaidan ne zo ya ce mawa in ce ai ya za a yi kai kana ce Allah ne kuma ya daɗa kiranka ai na shirka ne kawai kai baka kira Allah sai na kira Allah sai na lime subhanallah sai ce kira da cika da kira na idan kake da damar za ka kira Allah to waɗannan abubuwa duka kaga kai tsaye abu ne wanda mutum bai hankali sai sai ya raba ka da addinin ka saboda kiran wani Allah yana fitar mutum daga cikin musulunci shi yasa malaman karanta littafi ku za ka sani abubuwan ridda ana ridda ana huta kalmar shahada kalmatu la ilaha illallah akwai abin da yake tabbatar da ita akwai abin da yake warware ta tashi da aiki to da kawai an yi a hankali ba duk abin da ya zo maka za ka tsaya ka tantance menene abin da Allah da mazai suka yi bayani kamar ta Allah kamar amma da kace zaka bi son zuciyarka a haka ake yi ko kuma haka aka saba wannan makamancin wannan zaka ba da amsa ga Allah Allah shirye da mu karantar da ayyuka Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da ita mas'ala ta 170 taqdisu ma haula qabri alwali tsarkake da girmama abin da ke kewayen kabarin waliyin min shajarin na daga itace ne au hajarin ko kuma duwatsu ne wa atiqad anna man qata'a shay'an min zalika yusabu bi adhan cewa kuma kudurta cewa duk wanda ya cire wani abu daga cikin iccen nan ko dutsen ka kusar da shi wani abu na cutarwa zai same ka za ka ga wani itacen har guzure shi ake yi saboda warkar da marasa lafiya kuna makamanci wannan kaga wannan duka abubuwan suke shirkace shirkace ne musu da amfani malai ce matsala ta 171 kaunu ba'dihim fadar wasu daga cikin su man qara ayatul kursi duk wanda ya karanta Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum wastaqbala jihata shaykh Abdul Qadir al-Jilani ya huskanci bangaren da Abdul Qadir al-Jilani yake ka karanta Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum sab'a marratin kahwa bakwai yahzu aw yakhdu yakhdu ma'a kulli ma'a kullin taslimatin khutwatan ila qabrihi qudiyat hajatuhu wannan kafa bakwai inda zai karanta yaqdu ma kulli taslimatin khutwa ko ta sallama da zai sai ya fa daya sai karanta Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum yana isa zuwa kabar yana tahiya to in yi haka me zai biyo ba qudiyat hajatuhu za a biya mishi bukatun shi gaba daya Abdul Qadir Jilani ahlus sunna ne wannan ya tabbata a cikin littafin sunna malami ne rabbani har ya mutu yana faɗa da shirka amma da ya mutu kuma aka samu wasu ɗan kamun iska suka ɗoro shi cikin mizanin irin waɗanda ake ma irin waɗannan abubuwa amma shi a karan kanshi malami ne na sunna kuma iya da littafai masu dama wanda har a yanzu ana amfani da su a sunnanci bangaren da ya sha karatun sunna malami ne da rabbani malami ne na allah to mabiyan shi suka kuzuzuta abubuwa suka rubuta irin waɗannan abubuwa amma tabbas har ya mutu yana faɗa da waɗannan abubuwa Allah mashi rahama mas'ala ta 173 rashul ma'i ala qabrillah kai bid'a ba ta yi ba rashul ma'i akwai da su kuma ruwa ke zuwa ayyafa a saman kabarin ala qabri zawjati akan kabarin matarka da ta mutu al mutawaffati wanda ta rasu an zawjiha ta rasu ta bar mijinta allazi tazawwaja ba'daha wai in ka tashi yin aure bayan mutuwanta yanzu in kai aure bayan ta me za a je ai wai za a je saman kabarin ta sai ayi yawa ruwa me yasa za'imina anna zalika yutfi'u hararata al-gira wai suna raye cewa wai yayya ruwan nan zai rage mata kaihin kishi kishin ne eh ka ita kishi ta sama mai ake tana can tana wani faman na daban in ni'ima ne tana nan ta hurabu da gidan jaraba tana cikin managarcin hali ina ta ina wani kishi tana tana tana moriya kai kana kana shan wahala har da zuwa ai aka yi hurwa a saman kabarin wai zai rage mata zayin kishi mas'ala ta 173 as-safar ila ila ziyarati quburil anbiya'i was salihin mutun ya niki gari ya dauki kayan shi ya bulaguro saboda ya je ya ziyarci kabarin annabawa da salihan bayi wannan kuma mas'ala ta riga ta gabata a baya shine ma yace wa raji'il mas'alati ath-thamina wal 20 ba'da al-mi'at yace bid'a ta 174 ad-darb bit-tabl wal abwaq wal mazamir wal raqs 'inda qabr al-khalil alayhi salam ad-darb bit-tabl shine a buga buga mandiri da buga wasu kalan ganguna wal mazamir da wasu sarewa warraƙasi da rawa sai da suke cewa raƙasun rabbani wani rawan da aka yi don Allah inda kabarin khalil a wajen kabarin ibrahim al-khalil alaihi salam ta karruban ilallahi nisa suke haka wasu suna neman kusancin Allah ne da kiɗi da waka a bid'a ta 175 ziyaratul khalili alaihi salam min dakhilil bina'i mutum ya ziyarci a khalil akira shi da suna al-khalil alaihi salam min dakhilil bina'i a cikin ginin kina a cikin ginin da aka yi mutum ya ziyarce shi sai ya shiga inda yake sannan matsala ta 176 bina'ud duri fil quburi a gina wasu katangu fil quburi a cikin makwantai wasakanu fiha za a ma gina ba katangu ba gidaje za a gina a rayu a ciki a cikin makwanta wanda kai daga cikin bid'a ba gida wanda zaka ba inda zaka je kai rayu bane ba kakkai gogowa ko ran da za ta so zaka tai bid'a ta 177 ja'lu ar-rukhani ja'lu ar-rukhani sanya wasu kalan duwatsu wa alwahin sannan kuma da wasu mai kake kira su da suna allina min al-khashab na katako kenan wasu alluna na katako kan ka ce falami na katako haka sannan kuma da wasu duwatsu alaiha akan kabarrukan za a kawo a jejjera wanda ka yi daga cikin bidiyoyi sannan matsala ta 178 ja'alul addara addara addarabizin wannan kalma ce ta ingiliziya alal qabri mutum ya zo ya sanya matattakira addar bazin addar bazin alal qabri sanya matattakala akwai matattakalan da za a zo a yi dama kabarin za a yi shi kaman kaman daki ne sannan kuma za a zo a mushi matattakalan da za a hausa sai sama kuma sai a mushi rihi wanda yake na dakin za a yi yadda ana iya saman ma kuma wani abu ne daban za a kasa saboda wurare ne wanda wasu sun ɗauke shi wajen neman kuɗi ne bahat duk wani tsari da za a yi da wani shiri da za a yi na a ƙawata wajen ya zamanto yujzibu intibahan nas yana ja hankalin mutane za a zo a yi sannan matsala ta 179 tazyinul qabri kawata kabari a mushi ado wannan shi ma bid'a ne sannan kuma matsala ta 180 hamlul mushafi ila al-maqbarati wal qira'atu minhu ala al-mayyit a dauki littattafan qur'anai a kai makwantai a rika karanta a rika karanta mutumin da ya mutu wannan shi ma bid'a ne mas'ala ta 181 ja'alul masahif 'inda al-qubur liman yaqsur qira'at al-qur'an hunaka zuwa za a yi wani wuri ajiye kawai ƙur'anai ne za a zo a ajiye a cikin makwantai wanda ya zo yana so ya karanta sai ya ɗauka karanta kaga wannan wallah taimake waɗanda babu su ana wajen sannan matsala ta ɗari da tamanin da shida yake cewa tahliqu hitanil qabri wa umudihi a zo a hallaka mana a yi ron a yi kiwaye a ɓangaren da ya shaye makon allah kabarin kenan kabarin gashin sai a zo a yi kiwaye haka a gindin shi wa umudihi sannan kuma da irin gimshikan da za a mishi wanda kai daga cikin bidiyoyi wanda za ga suna faruwa na gina kabari da sauransu kamar da mas'ala ta rige ta gabata a baya mas'ala ta 183 taqdimu yake cewa taqdimu ara'id ara'id shakawa mutane su rika kawo takardu ara'id daga arida ne idan ka ce arida shine kitabun yurfa'u ila al-hukami aw al-mas'ulina yutalabu bi tahqiqi hajatin shine takardar da za ka kai ta biyan bukatanka kan ka da bukatu kaza sai ka rubuta su yanzu ka rubuta sai ka kabarin wani sai ka bada ta taqdimu ara'idu shakawa wa ilqa'uha dakhil dakhil ad-dariha ai da suke kabarin idan ka yi shi za a yi wani gini a saman shi da za ka yi gini a saman shi akwai kogon da za a rika jeho waɗannan a rika za a rika naso wannan wannan bukatun nan ka zo da bukatar ka kaza da takardarka sai ka bada iya abin da aka yanki maka na kuɗi ka bada kana kallo sai a ce to ga tana an kai mushi ita an sadar da takardar bukatan ka zuwa ga wannan mutumin da ya mutu da ufa ɗalibu wal matsalub Allah kiyaye malaka cewa za'imina suna masu raya cewa anna sahibar darihi ya yafsilu fiha wai cewa mutumin da ke kwance a cikin kabarin da yana da ta cewa akan wannan takardar zai biya maka bukatanka bid'a ta 184 rabdil khiraq ala nawafiz qubul awliya'i li yuzakkiruhum wa yaqdu hajatahum shine za a zo a darma wasu tsummomi a jikin nafiza a jikin tagogin ko kuma kofan mutumin da ya mutu kenan kofa inda aka yi na ginin da aka yi bayan kabarin an yi gini an yi wane ne an zayyana shi sai aka waɗannan alkhiraq sai aka kafa su ala nawafiz akan taga ne liyuzakkiruhum saboda tunatar da mutane sannan kuma wa yaqdu hajatahum sannan kuma saboda biya musu bukatu kenan duk wanda yake da bukata ya zo a wuri kaza ya karanta ta duk wanda yake da kaza ya zo a wuri kaza ya karanta shi mas'ala ta 185 a yake cewa daqqu zuwaril awliya'i tawabituhum aw tawabituhum wa ta'alluquhum biha daqqu zuwaril awliya'i zaka samu wadanda suke suke suke ziyartar waliyai daq shine kaman kwankwasawa eh tawabitahum shine kaman tabut idan ka ce tabut shine kaskin da aka sa mutum a ciki kenan su kuma kaga kaburrukan din za ka ga gani ana gurin su irin kasar Misra irin kasar Sudan za ka ga ga wani abu na haka sun dindum haka to suka zo wannan wurin za su rika kwankwasawa wa ta'alluquhum biha su kwankwasa wannan wajen kuma halu su rika ratayuwa da abinda aka yi na gini wanda yake jikin wannan kabarin da zimmar dokan albarka ko kuma Allah biya musu bukatarsu ni kuma da ido na kasan nan naga wani da ya zo yana cikin mota mutane suke shafa mota suna shafa suna shafa a jikinsu Allah kiyaye kaga duka waɗannan kama hanyoyi ne na bauta ma wani Allah na bauta ma wani Allah sai ka kuma gani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam khairul bariya babu yashi ubangiji subhanahu wataala ya zabe shi ya aiko cikin umar amma yayin rayu tare da sahabbai sahabbai suka rayu tare da shi duk wani wanda zai takamar ko da awarca malami ne shi ko kuma kaza ne shi ko iya da daraja shi kai da daraja ka riki darajar ka amma duk darajar ka duk darajar ka a kashi miliyar ko kashin ɗaya baka ɗauka ba na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma ba haka bi rayu tare da sahabbai shi shi yasa duk wanda zai bauta wa Allah ya koma tushe wallahi in ka rike sama-saman nan za su kai ka saboda Allah kiyaye ilqa'ul almanadil wasiyam mutane su rika sanya kyalle shine mindil mindil manadil jami'i shine mindil wasiyam da wasu kyalle da mushuwar alal qabri akan kabari bi qasdi tabarruki saboda neman albarka ka sa kyallen ka ka goggoga ka dauko shi ka je gida ka rika jikawa kana sha ana wannan ko kuma ka cinye shi abu na bid'a da ake yi a wasu wurare ta 187 imtida'u ba'din niswa imtida shine ruku wasu daga cikin mata sai su kowar suka je da matsala ta rashin aihuwa in suka je irin waɗannan kaburukan da ake musu imtida sai a dora su a sama kabarin ala ahadi ahadil quburi akan ɗaya daga cikin kaburukan nan sannan kuma wahtikaki ha bi farjiha a dora ta saman kabarin kamar da ka san ka hau dabba in aka dora ta haka kuma ihtikakiha ta tabbatar da cewa farjinta ya taba wannan kabarin alaihi yake cewa li tahbala saboda dan wai ta dauki ciki maganin maganin dokar ciki Allah kiyaye mas'ala ta 188 istilamul qabri wa taqbilu a sumbatan kabari kenan wannan iya daga cikin bid'o'i wanda sha baya halatta mas'ala ta 189 ilsaqul batni waz zahri bi jidar al qabr shine mutun yaje ya ilsaq ka dodana cikin ka akwai wanda su sa cikin su su juya su sa gadan bayan su a jikin katangan mutumin mutumin kabarin mutumin da ya mutu dan neman me dan neman albarka mas'ala ta 119 ilsaqu badanihi aw shay'un mutun ya dodana ko kuma ya hada badanihi gangan jikin shi aw shay'un ko wani bangare mai badanihi na gangan jikin shi bil qabr da kabarin wannan mutumin aw bima yujawiru al qabra ko abin da yake makwabtaka da kabarin min udin wa na'awihi na daga icce ne ko makamacin wannan sai zo ya hada saboda ya samu albarkan da yake wannan wajen sannan mas'ala ta gaba shine ta'firul hudud ta'firul hudud shine wad'ul jabhati wa atrafiha mutun ya dora fuskan shi da kumcin shi akan waɗanda akan kabarin nan ko kuma akan wani abin da yake makwabtaka da kabarin don samun albarka mas'ala ta 119 da at-tawaf bi qubur al-anbiya wa salihin akwai tawafi da ake tabbas za ga an gudu suna suna kewayawa suna wannan bid'a ne babu wanda dalili tabbatar da shi bid'a ta 119 da uku at-ta'rifu inda al-qabr at-ta'rifu inda al-qabr wa huwa qasdu qabri ba'di man yuhassan من يحصل به الظن يوم عرفة والاجتماع العظيم عند قبره كما في عرفات التعريف عند القبر متنجي عرف كنش kaini wani dan wani dan wani daga gari kaza kaza kaza kaza kazo kaza ba da wannan in ka di gaba daya malice huwa qasdu qabri ba'di man yuhassan bihi zann shine mutane su nufaci kabarin wani mutumin da ake kyautata mushi tsammani a ranan da ake zuwa wannan wurin kuma yawmu arfa yawmu arfa ran da aka yi tsayuwa a arfa wal ijtima'ul azim kuma mutane su zo su haɗu daga ko ina daga cikin duniya su zo inda kabari a gindin kabarin wannan mutumin da ake gama nagarcin bawa ne kama fi arafat kamar yadda ake yi a arfa wanda shafi da ayyana azabhu yanka wattadhiyatu indahu mutun ya je fansar da wani abu a gindin wannan kabarin ko ya yanka a gindin kabarin wanda shafi da ayyana wanda kuma ana samu biya suna yi sannan mas'ala ta 195 taharri istiqbalil jihati allati yakunu fiha ar-rajulu salih mutun ya takirda don dole sai ya fuskanci wurin da wannan mutumin nagari yake waktar du'a a lokacin da za ka yi addu'a sai ka karkace ka fuskanci inda yake da zimman cewa wai in kai haka addu'a ka za ta amsu kawai na gane ya kamata mu dakata insha Allah ta'ala yana sai mu tashi bid'a ta ɗari da gomiya tara da shidda اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله